الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساكي سادوا أو أن مجلسي na fassara alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin indimi islamic trust na garin maiduguri yau muna yammacin asabar 12 ga watan ramadan shekara 1442 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 24 ga watan hudu shekara 2021 miladiya ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tawfiki jiya mun so makaranta ayata goma sha biyar ba mu kammala bayani ba lokaci ya muka tsaya yau ma za mu sake karanta ayar mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin nan akwai yan uwa da suka rubuta na neman addu'a wajen mutum biyu amma ɗayan addu'a ce ta musamman yake nema yasta ce wato masu garkuwa da mutane suka yi garkuwa da ita tare da wasu jama'a ina jiko a kaduna ne to sun ma kashe wasu daga cikin wanda aka tafi da su kuma kudin da suka nema kudi ne mai yawa kwarai da gaske saboda haka yana kokarin wa addu'a Allah madaukakin sarki ya kubutar da ita ya kare mata lafiyarta da mutuncinta ya kubutar da daga hannunsu za ku shaka wannan jarrabawa ce babba amma babu abin da zai gagari Allah subhanahu wa ta'ala roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da suna yin sakiyawa da sababin samu da kokari Allah ta bayyana da wannan yarinya ta dawo da ita gurin iyayenta cikin koshin lafiya da mutunci wadda Allah ya aiwa ladina amanu la laqitum alladina kafaru zahfan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير نعم الله تعالى يتسوى يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani ya wannan limida ne saboda dan hankali kuma a jawo hankalin mai saurare ya mai da hankali dangane da a nuna masa muhimmancin abin da ake faɗa masa ya ku waɗanda suka yi imani idan laqitum allazina kafaru zahfan idan kuka haɗu da waɗanda suka kafarta zahfan taron su mana kun haɗu da taron waɗanda suka kafarta asalin zah shine jan gindi a ƙasa mutum yana tafiya kamar da yaro yana zaune yana jan gindi sa a ƙasa yana tafiya shi ne azza kuma tafiya da hankali shi ma ana kiransa zah to malamai suka ce Allah ta'ala ya ce ya kira taron kafirai idan za su yaki da zahfan saboda yawan idan yawan ya kai yawa kai daga nesa kana gani kamar ba sa tafiya ko suna tafiya da hankali ne saboda yawansu ko kuma idan mayaka taron kafirai ne ko ba na kafirai ba runduna idan za su yaƙi da hankali suke tafiya ba da gaggawa ba domin ba su san me za su ji su tarar a gaba ba saboda haka da hankali da kiyayewa ake motsawa ba a yin sauri ba mamaki kuma su hankali ba za su ji su fada cikin wani tarko da makiya suka dana musu to sha Allah ta'ala ya kira taron kafirai da zahban saboda in ana zuwa yaƙi an taru ana zuwa yaƙi da hankali da hankali ake tafiya idan laqitum alladhina kafaru zahfan idan kun hadu da cincirando na kafirai haka wasu malamai suke cewa ma'ana taro ne an taru zahfan ana malamai suka ce hal yani mujtami'ina a halin da yake sun taru za su je gubzawa za su je yaƙi idan kun gamu da su fala tuwalluhumul adbar kada ku ba su baya al adbar jam'u dubur dubur shine kishiyar qubul gaba baya amma anan abin da ke nufi ba gadan baya kada ku jiya musu baya to idan an jiya baya an gudu kenan ko to shine ma'ana kada ku gudu ku tsaya ku tinkare su kada ku karaya kada ku ji tsoro idza laqitumul ladina kafaru zahban idan kuka hadu kuka gamu da taron kafirai sun taru suna tahowa fala tawalluhum al-adba a matsayin na musulmai masu imani kada ku juya musu baya ku tabbata Allah ta'ala yake cewa wa man yuwallihim yawma idhin duburahu wanda ya ba su baya a wannan ranar man ranar da suka gamu da su ranar da aka gamu da kafirai wanda ya ba da baya illa mutaharrifan liqitali sai da idan ba ya gudu ba yana mai niyyar juyowa don kawo ko don kai farmaki aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma yana mai niyyar haduwa da wata jama'a faqad ba'a bi ghadabin min Allah da hakika ya komo da fushin Allah wa ma'awahu jahannam wutar jahannama ita ce makomarsa wa bi'sal masir wannan makoma ta munana Allah ta'ala aya ta farko yace kada a juya baya a gudu kada a bada baya a gudu to me yasa kayyar wanda ya bada baya ya gudu wanda ya juya baya ya gudu me yasa kayyarsa Allah ta'ala yake cewa wa man yuwallihim duk wanda ya ba su baya ya juya baya ya gudu yawma idin ranan da aka hadu da su duburahu ya juya baya to yayi laifi sai Allah ya kawo a ƙarshe yayi laifin illa mutaharrifan liqitali sai wanda yake ya karkata ya gudu ya kar ya ja baya liqitalin domin sake juyowa ya kawo farmaki wannan nau'i ne na maƙida wata dubara na yaki kuna gubzawa kuna gubza yaki kuna fada wani sa'ilin yana daga cikin dubarun yaki ka nuna wa abokin gabanka wanda kake fada da shi kamar ka gudu kana tafiya kana tafiya ya saki jiki ya saki jiki cewa yanzu kan ka riga ka gudu ka tsorata sai ka kwazam ka juya ka kawo hari to wannan shine wanda ya gudu da niyyar ya sake kawo hari wanda babu laifi a kansa domin ba gudu yayi bane shiri ne dabara ce ta yaki yana so ne ya badda sawu ya shirya wa abokin gabansa hila da dabara to wannan Allah ta'ala ce babu laifi illa mutaharrifan liqitali sai wanda ya gudu da niyyar zai juyo ya dawo ya ci gaba da yaki to wannan babu laifi a kansa aw mutahayyizan ila fi'a ko wanda yake ya gudu domin ya je ya hadu da wasu jama'a daga cikin musulman wani group ne daban zaka je ka hadu da su ku yaki ko ka hadu da su ku taru gaba ɗaya ku zo a ci gaba da yaki to wannan babu laifi domin a hakikanin al'amari ai ba gudu a kai ba ka je ka hadu da wasu domin a ci gaba da yaki ka je ka hadu da su domin ku samu ƙarfi ku dawo gaba ɗaya a ci gaba da yaki wannan ba gudu a kai ba ko kuma mutum ne ya gudu ana gani kamar gudu ya yi kwasam sai ya juyo ya dawo ya ci gaba da kai farmaki shi ma ba gudu ya yi ba to wannan babu laifi a kansu muna babu komai amma wanda yake ya gudu ba don wannan ba ba don dubarar yaki ba ya gudu ya dawo ba kuma ba ya gudu ba ne domin ya je ya haɗu da wasu jama'a don a samu ƙarfi to wannan ne matsayinsa faqad ba'a bi ghadabin min Allah da haƙiƙa ya komo da fushin Allah wala fushin Allah ya tabbata a kansa Allah ya masa fushi domin ya nuna ragwanci ya nuna raunin imani ya nuna tsoro ya nuna wata kaskanci na addininsa kafirai ba su ji tsoro ba suka tabbata kai musulmi kai mu'mini wanda idan aka kashe ka a gurin ka samu shahada idan ka yi nasara ka samu ganima ka samu ɗaukaka amma su kafirai idan aka kashe su an kashe banza ne to amma duk da haka duk da irin falala da kake da kake da ita imma a samu shahada shahada ko a samu nasara duk wannan baka gani ba ka gudu faqad ba'a bi ghadab min Allah la hakika mutumin nan ya komo da fushin Allah subhanahu wataala fushin Allah ya tabbata a kansa wa ma'wahu jahannam kuma makomarsa wutar jahannama wa bi'sal masir a wutar jahannama ta zamanto makoma wannan makomar ta munana ta ma'ana Allah ta'ala ba cewa yi shi zai dawwama ba wannan kabira ce minar kaba'ir gudu a fagen yaki ba zai raba dalili kabira sai babban zunubi daga cikin zunubai a kira ahlu sunna wal jama'a duk wanda ya aikata babban zunubi huwa fi mashi'atillah in Allah ya ga dama ya gafarta masa idan Allah ya ga dama ya yi masa ukuba gurgudan laifin da yayi sai kuma ya shigar da shi gidan aljanna matukar ya mutu akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah baya wa Allah babban shirka to ba zai dawo ba gidan wutar jahannama ba to yaushe ne idan aka gamu da makiya abokan gaba aka gudu zai zama to laifi malamai suka ce idan ba wato ba su wuce ninkin ku idan sun wuce ninki daya an gudu babu laifi amma idan ba su wuce ninki daya ba misali ku ɗari su ɗari biyu idan an gudu laifi ne ku dubu ɗaya su dubu biyu idan an gudu mai laifi ne amma idan sun wuce dubu biyu an gudu ba laifi ba ne ku ɗari ne su da su ɗari uku an gudu ya zama mai akwai laifi amma sun wuce ɗari uku babu laifi kamar da aya ce wannan sura za ta bayyana al'ana khafafa Allahu ankum Allah ya bayyana saboda haka mutum ɗaya idan ya gudu saboda mutum biyu ya yi laifi amma mutane uku ne ya gudu ba laifi ba ne a gane idan sun wunce ku da ninki ɗaya to in an gudu laifi ne amma idan ba su wuce ninki ɗaya ba idan sun wuce ku da ninki ɗaya an gudu ba laifi ba ne amma idan ba su wuce ku da ninki ɗaya ba idan aka gudu a nan ne laifi duk da Allah ta'ala yana so ya tarbiyyantar da al'umma musulmi akan me akan jarumta da rashin tsoro da tabbata domin tabbatar da gaskiya duk wannan kamar da muka yi bayani ana nufin jihadi wanda ya cika sharadi jihadi na Allah da annabi karkashin jagoranci na shugaba na musulunci wannan ake nufi ya tabbata a hadisin abu hurairata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibu sab'a al-mubiqat ku nisanci laifuffuka guda bakwai masu hallakar da mutane guda bakwai manzan Allah sallallahu sahabai suka ce ya rasulullah wa ma hun wadanne ne wadannan zunubai ka sanar da mu ya rasulullah sai manzan Allah ce abu na farko ashirku billah yi wa Allah shirka duk wanda yake yana yi wa Allah shirka to ya dauki hanyar halaka wasihir da yin tsabi kowane irin nau'in tsabi domin kafirci ne raunin imani mutum al'amarinsa zai kai gurin boka shi kuma boka yana neman agajin aljani kaga an mantara Allah subhanahu wata'ala wannan zunubi ne mai halakarwa wa qatlu nafs allati harrama Allah illa bil haqq kashe rai ba tare da wani haƙƙi wani laifi ba mutum bai ci ba bai sha ba haka kawai mutum ya zo ya kashe shi wannan halaka ce babba sannan wa akalun riba cin riba cin riba yau da yawa kuma ana cin riba babu galibi yau babu riba ta gargajiya amma akwai riba ta zamani halaka ce wa aklu malil yatim cin dukiyar maraya shi muna da muna a cikin yana ta faruwa mutum ya rasu ya bar yara ƙanana a masa iyaye da ƴan uwan babansa ko alkalai ko wane ne wane ne a hada baki a ci dukiyar maraya saboda baya da gata to hanyar ta halaka wa tawalli yawm zahab to shine mahallu shahid gudu ranar da aka gamu da gudu a fagen daga an gamu da abokan gaba ana gwabda yaki mutum ya gudu ya bar gurin to wannan babban laifi ne wa qazful muhsanati almu'minati alghafilat haka nan wato yiwa mu'minai mata mu'minai waɗanda ba su ci ba ba su sha ba ba san ma ba sa ma tunanin laifi ai musu kazafi da zina wacce ta yi zina wacce ta yi kaza alhali ita ba ta ma tunanin zina kwata-kwata ko a mafarki ba ta ma tunanin wannan to amma mutum ya musu kazafi to wannan babban zunubi ne to daga cikin manzon Allah ya ambaci at-tawalli yawm az-zahab to sha sa annabi Allah ta'ala yake cewa faqad ba'a bi ghadabin min Allah ya gamu da gushin Allah wa ma'wahu jahannam wa kuma wutar jahannama idan Allah ta'ala bai gafarta masa ba kuma ya tabbata a hadisin Abu Dawuda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wajen bayyana falalar istighfari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man qala astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi duk wanda ya bada wannan astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi غفر له ذا غافر تامسا وإن كان قد فر من الزحف كودا يا غدو أفجن داغا فما وش إلن غافرة استغفاري دم زان الله يكني فأنا معنا توبا كنا ka gudu a fagen yaki sai ka yi nadama ka tuba ka istighfari ka kuma ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya gafarta maka wannan yana nuna falalar istighfari musamman da wannan siga da manzo Allah ya ambata astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi to yana da kyau musulmi ya yawaita wannan istighfari magani ne ga dukkanin al'amura zaka samu hutun zuci in zaka istighfari tsakani da Allah subhanahu wataala Allah zai gafarta maka kurakuranka kuma Allah zai bude ma kofofin alkhairi da yawa wanda baka tsammani ba mutane da yawa sun jarraba istighfari wajen niyan bukatu daban-daban kuma Allah ya musu bukatunsu to amma me ake bukata sanda kana istighfarin wato zuciyarka ta rataya da Allah da tawakkali kuma kada ka sa kokonto a ciki kana addu'a kana istighfari kana jin Allah zai baka Allah ba zai baka ba kaga akwai shakka ka samu yaqini ikina cikin zuciyarka cewa Allah zai biya maka wannan bukata to yana da kyau azumci wannan istighfari wanda manzon Allah ya fada yake cewa idan mutum ya fada da ikhlasi da kyawar niyya ko da ya gudu ne a fagen daga wanda Allah ta'ala yake cewa faqad ba bi ghadab min Allah wa ma'wahu jahannam Allah zai gafarta masa wannan aya ta soka ne bayan yakin badr kuma ana kwadaitar da al'ummar musulmi su tabbata idan wato suka gamu a da makiyansu a lokacin da aka haɗu a yakin badar musulmai ba su da yawa kafirai suna da yawa amma Allah ta'ala ya taimake su ya ba su sa'a ya ba su nasara to Allah ta'ala yake hura musu wannan yakin ya riga ya wuce ko nan gaba a matsayin ku na mu'minai idan kuka gamu da kafirai abokan gaba ku tabbata kada ku gudu ka'ida ce zuwa gaba Allah ta'ala yake bayarwa ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum adba kamar yadda kuka hajura abokan gaba a yakin badr aka gabza yaki to ba daga nan yakin ya kare ba wani yakin ma zai zo idan zai zo idan ya zo sai ku tsaya ku tabbata domin ɗaukaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala na'am فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين
na'am Allah ta'ala yake cewa falam taqtuluhum saboda haka ba ku kashe su ba walakin Allah qatalahum sai da Allah shi ya kashe su wa ma ramaita baka jifa ba idza ramaita lokacin da kai jifa walakin Allah rama Allah shine ya jifa wal yubriya lil mu'minina domin ya ni'imta wa mu'minai minhu daga gare shi bala'an hasana kikkiawar ni'imtawa inna Allah balla Allah sami'un mai ji ne alimun masani ne Allah anan ma wannan ayar Allah ta'ala yana tuna wa mu'minai irin ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu Allah ta'ala yake cewa falam taqtuluhum alfa wannan fa fasiha ce malamai suka ce a tana da alaka da ayar da ta gabata idh yuhi rabbuka ila al-mala'ikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu to Allah ta'ala yake cewa idan ya tabbata Allah ta'ala ya saukar da mala'iku suka taimaka muku a fagen yaƙi saboda haka ku gane cewa ba ku kaɗai ba ne kuka kashe kafiran nan ba da dabara ta ku ba kaɗai kuka kashe kafiran nan a'a da ikon Allah ne abin ya faru ba nan ta saboda haka ba ku ne kuka kashe kafiran ba walakin Allah qatalahum sai dai Allah shine ya kashe su kaga anan Allah yake fa lam taqtuluhum ba ku kashe su ba ya kore wa musulmai aiki kuma a wata ayar Allah ta'ala ya ce waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan Allah ya dangana kisa ga dan adam anan kuma Allah ta'ala yana korewa to wanne ne wanda Allah ya tabbatar wanne ne wanda Allah ya kori abin da Allah ya tabbatar shine zahirin aikin da dan adam yi dan adam shi yana da aiki kuma yaqtul mu'mina shine yake kisa waqtuluhum ku kashe su in ka kashe su ka kashe akwai aikin da zaka yi to abin da Allah ya kore shine dokan makami da da kai ka doki kafiri ko ka harbi kafiri ko wani abu ba wannan dukan ba wannan harbin shine zai kashe shi ba ikon Allah ne zai kashe shi wannan a wato Allah ta'ala tarbiyya yake sai wa al'umma musulmi ganin cewa sun samu nasara kada wannan ya rude su su ji cewa ai ni ne na kashe kafiri kaza ni ne na kashe kafiri kaza ni ne na yi kaza mu ne muka yi kaza Allah ta'ala ya sa musu birki ce a'a ku dai kun dauki sababi ne kun yi abin da za ku yi amma za ku iya yi amma kisa ta hakika Allah shi yi an gane ta yi ka dauki takobi ka kashe mutum ka dake shi da niyyar kisa amma ba zai mutu ba ko ba ka bane za ka tar da wani mutum kamar bindiga za a ga za a zo a harbe shi da bindiga bullet wajen biyar ko shida a cikinsa da kirjinsa amma duk da za a zo a yi masa operation ya samu lafiya ya tashi shi wanda ya zuba masa bullet din yana so me ya kashe shi ne duk matakan da zai iya duk abin da zai iya na kashe shi yayi amma Allah ta'ala ne bai so ya kashe shi ba saboda haka ba zai mutu ba saboda haka wani sa'ilin kawai dan harbi ne kadan zai wuce ta gefen cikinsa ko kirjinsa suka ce mutum ya fadi ya mutu Allah ta'ala ya so ya mutu a wannan lokaci to shine ana Allah ta'ala yake cewa falam taqtuluhum ba ku ne ku kashe su ba don kun dauki takobi kun dake su kun harbe su da mashi a'a walakin Allah qatalahum Allah shine ya kashe su da hakika in Allah ya ga dama za ku harbe su za ku dake su amma ba za su mutu ba saboda haka ku koma ku gode wa Allah subhanahu wataala ku ji cewa duk abin da ya faru nan Allah ta'ala shi yayi wasu malamai suka ce falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum abin da ya faru wani sa'ili a yakin badar abubuwan da suka faru mutum sai ya daki takobi kafin ya daki wanda yake gabansa sai ya ji sai ya ga ya fadi ya mutu kaga wannan kalam taqtulu ba shi kashe ba amma shi yana ganin cewa kamar shi ne ya yaddake shi ya kashe shi kuma ba haka bane kila masai da ya riga ya mutu tukuna ya dake shi da takobin shi bai sani ba ala'i hali a nan abin da ake so a tabbatar shi ne sahabbai da sun dauki sababi sun dauki makami sun yi duka amma ba wannan shi ne ya sa suka samu galaba suka karkashe kafirai ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kashe kafiran shi ya shirya musu sababin kafin wannan ya sa tsoro a zukatan kafirai ya saukar da mala'iku duk wani sannan kuma ya saukar musu da bacci suka samu aminci duk wannan Allah ta'ala shi ya shirya saboda haka idan an yi kisa ba aikinsa ne ba taimako ne daga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ramaita ba kai jifa ba iz ramaita lokacin da kai jifa walakin Allah rama Allah shi ne ya yi jifa to me ake nufi da wannan malamai sun yi fasarori da dama amma abin da ya fi shahara shine a yakin badr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo a cikin hadisin Hakim bin Hizam da riwayar Ibn Abbas ya zo a cikin Tabarani da kuma Imam Tabari a cikin tafsiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki kasa tsakon kani ya watsawa kafirai yake cewa shahatil wujuh fuskoki sun munana to ake cewa babu wani kafiri sai da ƙasa ta shiga cikin idansu sai suka juya baya suna gudu to shine Allah ta'ala anan yake cewa wa ma ramaita baka jifa da ƙasa ba baka watsa ƙasa ba iz ramaita lokacin da ka watsa walakin Allah rama Allah shine ya watsa ta anan ma ba wai kore aikin manzon Allah a aka yi ba manzon Allah ya tabbata ya jifa ya watsa ƙasa to me Allah ta'ala yake korewa anan abinda Allah ta'ala yake korewa anan isar da ƙasar zuwa ga idan kafirai don ƙasa ce cikin tafin hannu da manzan Allah ya doka ya watsa musu wajen mutum dubu sai da isa gare su kaga wannan al'adance ƙasa cikin tafin hannu ai ba zai wuce mutum hudu biyar ko shida ba ko wanda yake nesa ba zai isa gare shi ba to isar da wannan ƙasa gare su waye yayi Allah madaukakin sarki to shine wa ma ramaita ma'ana ba kai ne ka isar da ƙasar ga idonsu ba iz ramaita lokacin da ka watsa ƙasar walakin Allah rama Allah shi ne ya isar da ƙasar zuwa ga idonsu wa ma ramaita ma'ana wa ma asabta na farko iz ramaita lokacin da ka watsa walakin Allah rama walakin Allah awsala Allah shi ne ya isar dan me Allah ta'ala ya yake cewa ma ramaita domin abin ya saba al'ada al'adance watsa kasa daga muhallin mutum daya ba zai isa ga kafiran ba abu ne ya saba al'ada amma Allah ta'ala ya taimaka musu ya hore wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan din wannan bai nuna cewa dan adam bai da aiki irin su jabriya suna aiki da ire-iren waɗannan ayoyi suna cewa ai dan adam bai da aiki bai da zabi ko inda Allah ya yi shi to wannan ba daidai bane anan Allah ta'ala ba kore aikin dan adam gaba ɗaya ba abin da Allah ta'ala ya kore shine aikin dan adam shi kadai ba zai tasiri ba sai da dan Allah sai da agajin Allah subhanahu wataala idan suka dauki a fassarar fassarar jabriya muka tafi duk abin da dan adam yayi ba shi yayi ba saboda haka idan kai sallah ba kai kai sallah ba wa ma sallaita ibi sallaita wa ma tasaddaqta ibi tasaddaqta saboda ka duk abin da kai ba kai ne kai ba kaga wannan ya saba ne ya saba hankali saboda haka idan mutum ya sha giya ba sai a dangana wa me Allah ko mutum ya yi ƙarya sai a dangana wa kaga wannan ya saba ne hankali da shari'a to abin da Allah ta'ala yake korewa a nan shine ne aikin kadai ba zai tasiri ba sai da yardan Allah amma kai ma kana da aiki to sha sa ma Allah ta'ala ya tabbatar da aikin musulmai falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wama ramaita iz ramaita amma sai dai Allah ta'ala iduna musu falalasta ta irin yadda dan aiki kadan da suka har yayi tasiri fiye da su suke tsammani anan ne a baiwar take anan ne a hikimar take to kuma wannan kiransa ake su gode wa Allah subhanahu wataala su gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan baiwa da Allah ta'ala ya yi musu sai Allah ta'ala yake cewa وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا وليبلي المؤمنين domin ya kyautata wa mu'minai ya ni'imta wa mu'minai malamai suka ce yubli abla ma'ana an'ama ahsana a'ta idan kace ibtala jarabawa ce amma idan kace abla ya kyautata masa ya ni'imta masa wal yubli al mu'minina domin kuma ya ni'imta wa mu'minai minhu daga gare shi shi Allah subhanahu wataala bala'an hasana kyakkyawar ni'imtawa to ni'imtawa da Allah ta'ala yayi wa musulmi anan shine nasara da Allah ta'ala yayi musu ganimar da suka samu lada da suka samu izza da daukaka kasancewa sun halarci yakin badar sun fito daban cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ishara gare su cewa wane fa ya halarci yakin badar wannan ni'imtawa ne daga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce wali yubli al mu'minina minhu bala'an hasana wannan atafi akai to amma akan me akai atafin sa malamai suka ce abin da akai atafi akan sa mahdhufun hakikanin magana shine a liyam haqal kafirina wa liyubli al mu'minina minhu bala'an hasana Allah ta'ala ya saukar da mala'iku Allah ta'ala ya kashe su Allah ta'ala ya isar da ƙasar da ka watsa zuwa ga idon kafirai domin ya murkushe kafirai sannan kuma ya ni'imta wa mu'mini kyakkyawar ni'imtawa liyam haƙal kafirina wa liyubuliyar mu'minina saboda haka wannan jumlar atafanta aka yi akan wata jumla wanda aka shafe ta kaddarawa za a yi liyam haƙal kafirina wa liyubuliyar mu'minina minhu bala'an hasana lafazin abla yubli ana nufin ma'ana ni'imtawa kyautatawa ya zo a cikin waƙoƙin jahiliya kamar da yake wani mawaki ke cewa jazallahu bil ihsani ma fa'ala bikum wa ablahu ma khairal bala'i alladhi yablu ma'ana an'ama alaihima khairal in'am wal yubli al mu'minina domin kyautatawa mu'minai minhu daga gare shi bala'an hasana kyakkyawar kyautatawa kuma sakayyar wannan abin da ake so daga wannan shine bayan Allah su gode wa Allah subhanahu wataala gashi Allah ya murkushe makiyansu Allah ya ba su sa'a ya ba su nasara saboda haka abin da ake so daga gare su shine su gode wa Allah subhanahu wataala inna Allah lalle Allah sami'un mai ji ne yana jin maganganunku addu'o'i da kuka yi kuna neman nasara a gurin Allah subhanahu wataala duk wannan Allah yana ji alimun masani ne ya san da halin da kuke ciki saboda haka ku koma gare shi a duk halaye a duk lokaci zalikum wannan zalikum wancan wa anna Allah lalle Allah muhinu kaidil kafirina mai raunana kaidin kafirai ne zalikum ishara ce zuwa ga albala to amma malamai suka ce wannan ذلكم مبتدا خبره محذوف ذلكم الابلاء حق wancan ni'imtawa da Allah ta'ala yi muku ni'imtawa ce ta gaskiya da gaske ishara an zo da ita ne wato saboda wato nuna girman irin ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu ibla'ul hasan zalikum wannan ni'imtawa da Allah ta'ala ya yi muku wa anna Allah lalle Allah kuma muhinu kaidin kafirina mai raunana kaidin kafirai ne muhinu kaidin kafirin mai raunana kaidin kafirai kaidin kafirai a yakin badar wasu malamai suka ce kaidi da ake nufi anan lokacin da musulmi suka fita tare ayaran fatoci na Abu Sufyan Abu Sufyan ya canza hanya kafin ya aika wa kafiran Makka cewa su zo su tare su kiyaye su kare kayan fitocinsu a kafar maka sun kama hanya amma daga baya ka samu labarin cewa wato kayan fitoci ya riga ya tsira aka ba da shawara a koma abu jahil ke cewa a'a za mu je mu zauna a badar mu yanka rakuma mu ci mu sha giya mu komai larabawa su ji da izzarmu su ji tsoron mu abin nufi da wannan idan sun yi haka to za a nuna wa duniya raunin manzan Allah da musulmi gashi har sun fita za su tare ayarin abu su biya amma sun kasa ayarin ya kuce a makafaran maka suka zo a badar kusa da madina suka zauna suka yi abin da sun ga dama sahabban manzan Allah ba su iya sun tinkare su ba idan suka koma kaga sun samu izza kenan daga maka har sun taho kusa da madina ga ayarinsu ya riga ya wuce ga sahabban manzon Allah sun fito domin tare ayari ba su samu ba sun zo sun zauna sun sha giya sun yi komai dan sannan kuma su koma garin makka kan sun samu izza an zaura raunin musulmi ba mamaki wannan ya hana musulunta sauran jama'a to wannan shine kaidin da Allah ta'ala yake nufi ra'ayin su malamai to shine Allah ta'ala yake cewa wa anna Allah lalle Allah muhinu kaidil kafirina mai raunana kaidin kafirai da suka zo ba abin da suka shirya ya faru ba Allah ta'ala ya kaddara za a yaki aka yaki kuma aka samu nasara a kansu sai kuma wannan ya zama to abun kunya a gare su duk duniyar laraba ana magana mutane dari uku da goma sha suka samu nasara akan kafirai wajen dubu lalle al'amarin annabi muhammadu ya girma izzar musulmi ta bayyana raunin kafirai ya bayyana to shine zalikum wannan ni'imtawa da Allah ta'ala ya yi muku na ba ku nasara na ba ku sa'a na ba ku ganima wa anna Allah wasu malamai suka ce wannan jumla ce wato ta'aliliya illa dan me Allah ta'ala ya ni'imta musu wa anna Allah saboda Allah ya yi nufin raunana kafirai ya ni'imtawa musulmi sun samu nasara amma kafirai kuma me aka rauna nasu aka mai su baya wa anna allaha muhinu kaydil kafirin Allah ta'ala yake cewa muhinu mai raunana ba ya raunana ba mai raunana in ka ce mai raunana aikin ya kare ko bai kare ba bai kare zai ci gaba kenan yau ma Allah ya raunana su a yakin badr kun samu sa'a kun samu nasara saboda haka wannan nasarar da Allah ya ba ku da kuma raunin da Allah ta'ala ya nuna wa kafirai ba a nan zai tsaya ba zai ci gaba ne kuma hakan aka yi tunda aka yakin badr musulmi su samu suka manzon Allah da sahabbai suka ci gaba da samun nasara akan kafirai akwai yahudawa a madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawarin zama lafiya da su suka ci amanar manzon Allah banu qainuqa suka ci amana banu nadir suka ci amana banu quraiza suka hada kai da kafirai suka fi ahzab kafiran maka qurayshawa suka ci amanar manzon Allah manzon Allah ya kore su ka wannan nasara ce da zaman su a Madina tare da manzon Allah akwai barazana amma manzon Allah ya kore su saboda cin amanar su nasara ce yakin Uhud duk da cewa mu samu su samu matsala amma dai farkon al'amari musulmai su suka samu nasara haka nan gazwatul ahzab aka zo aka gobza gazwatul ahzab taron dangin da kafirai suke kafiran makka da wasu yarabawa kusa da madina da yahudawan madina ahada aka hada baki cewa lalle lalle za a gama da manzon Allah kafiran makka suka zo da wajen wato a mayaka dubu goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sai suka wajen wata guda suka kewaye madina manzon Allah ya tona rami kafiran makka ba samu hanyar da za su shiga madina ba to amma karshe Allah ta'ala ya saukar da iska ya fatattake su suka koma ranar manzon Allah yake cewa al'ana daga yanzu naghzuhum mu ne za mu kai musu hari wala yaghzuna kafaran maka ba su kawo mana hari ba wa nahnu nasiru ilaihim sai dai mu mu ji mu yaƙe su amma daga yau kamar yadda suka zo yakin badr su yaƙe mu suka zo yakin uhud su yaƙe mu gazotul ahzab suka zo su yaƙe mu wannan ya riga ya wuce nan gaba mu dai mu je mu yaƙe su kuma hakan ya tabbata kaga anan Allah ya rauna na kafirin muhinu kaidil kafirin abun ya ci gaba aka ba aka sunan hudaybiya shekara ta shida bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya niyan umra zai je umra a makka kafar makka suka hana suka ce ba za ka shiga makka ba manzon Allah yayi yayi suka ce ba zai yi ba aka zo aka sulhu kuma sulhu nan zahirin sa bai wa musulmi dadi ba za zo a rubuta bismillahi suka ce ba su yadda ba bismillahi rahmani rahim sai da suka ce bismika allahumma arrahmani rahim ne su ba su yadda da shi ba aka goge aka ce haza ma salaha alaihi muhammadun rasulullahi suka ce rasulullah ba su yadda ba a goge sahabbai sun fusata amma manzo Allah ya ce a goge wanda ya musulunta daga makka ya zo madina a mai da shi wanda kuma musulmi ne ya bar addinin musulunci zai zo maka yana dama yanzu to shirrida ne a zahirinsu ba daɗi to amma haka manzon Allah ya yarda aka rattaba hannu umran da bai yi ba kenan aka koma Madina to amma Allah ta'ala sai ya sanya wannan alkhairi dan an yi sulhu da kafiran Makka mutane suka samu dama mutane suka rika musulunta har Imam Zuhri yake cewa daga sulhul hudaybiya cikin bayan sulhul hudaybiya cikin shekara biyu kacal waɗanda suka musulunta yawansu ya fi waɗanda suka musulunta tun daga farkon da'awar musulunci har zuwa sulhul hudaybiya waɗanda suka musulunta cikin shekara biyu ya fi waɗanda suka musulunta cikin shekara goma sha takwas ka duk abin da Allah ya faɗa shi ke tabbata zalikum Allah ya ni'imta muku wannan don me don wa anna Allah muhinu kaidil kafiri Allah mai raunana kaidin kafirai tun da aka yakin Badr musulunci ƙara samun ƙara samun ɗaukaka yake aka zo aka aikin Khaibara Yahudawan Khaibara sun samu labarin cewa a manzon Allah ya samu labarin cewa Yahudawan Khaibara suna shiri za su kawo Madina hari manzon Allah ce kafin su zo mana bari mu je musu manzo Allah ya je ya yaƙe su ya samu nasara manzo Allah bai taba samun ganima kafin haibar irin ganiman da ya samu ranar yakin haibara ba Allah ya bude musu arziki da aka samu ganimar haibara ka daje wannan ana raunana kafirai musulunci yana ƙara samun a ɗaukaka tukuna aka zo aka bude fathu makka idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله يسكى مساء القول مساء ذلكم وانا نئم تاوى دا الله يمكو يباكو نصر آياتهم بدر وأن الله بل لي الله معنا أرأي مسمى لم يتأليني سبو دا الله دليلي سبو دا شيء الله مدوك موهن كيد كافرين ميروننا كيد كافرين سبو دا هكا كتك بدا قولي الله سبحانه وتعالى إن تستفتحوا إذا kuka nemi a yi hukunci faƙad ja'akum al-fathu da hakika hukuncin ya zo muku wa in tantahu idan kuka haru fa huwa khairun lakum shi fi muku alkhair wa in ta'udu idan kuka koma na'ud kuma za mu koma wa lan tughni ankum fi'atukum shay'a jama'ar ku ba za ta wadatar da ku da komai ba walau kasrat kasrat ko da sun yawa wa anna allaha lalle allah ma'al mu'minina yana tare da mu'minai yanzu kuma Allah subhanahu ta'ala ya bar zance akan musulmi sai kuma ya dawo yana bayani akan kafirai amma duk yana da alaka da yakin badr Allah ta'ala yake cewa in tastafkihu idan kuka nemi ayi hukunci sanadiyar wannan kamar yadda malamai suka ce a lokacin da kafiran maka suka shirya za su fito badr suka ji ka'aba suka rataya da jikin ka'aba suke cewa ya Allah mu ma'abotan ɗakinka ne suna sun yadda akwai Allah sai dai kawai suna wa Allah shirka ne suna ce ya Allah mu ma'abotan ɗakinka mu ne masu kula da ɗakinka muna ciyar da mahajjata suna a jahiliya mana zuwa aikin hajji sai da akwai shirka akwai bidiyo akwai sabon Allah masu kula da mahajjata masu ciyar da su mu muke shayar da su amma ga Muhammadu ya zo ya yanke zumunci ya raba kan jama'a ya zo da sabon addini ya Allah duk wanda yake shi ne azzalimi a cikinmu tsakaninmu kuma Muhammadu kai hukunci a tsakaninmu sai da suka yi wannan suka fita kuma da aka ji yakin Badr kamar yadda ya zo a cikin wato al-Musnad na Imam Ahmad bin Hanbal Abu Jahl yake cewa ya Allah tsakaninmu da Muhammadu duk wanda yake shine mai yanke zumunci ko wanda shine ya kawo da sabon abu ya raba kan jama'a ya Allah ka halakar da shi gobe in ma muni masu yanke zumunci to a halakar da mu in shine mai yanke zumunci a halakar da shi to shine Allah ta'ala yake cewa in tastaftihu idan kuna neman ayi hukunci tsakaninku da musulmi waye ne yana kan gaskiya waye ne wanda baya kan gaskiya faqad ja'akumul fathu da hukunci da kuke nema to ya zo muku gashi Allah ya hukunci aka karkashe ku aka samu nasara a kanku amma Allah ta'ala ya bai wa musulmi nasara to wannan ya nuna cewa musulmai su suke kan gaskiya al-fathu budewa amma yana zuwa da ma'anar hukunci kamar da yanzu a wata aya cikin alkur'ani Allah yana magana akan annabi shu'aibu alaihi salam sai ki to ala Allah tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin man iftah bainana wa bain qawmina bil haqqi ba ka bude tsakanin na tsakanin mu da tsakanin mutanen mu ba bude wa kiri ba ka hukunta tsakanin mu da tsakanin mutanen mu bil haqqi da gaskiya abin da zai nuna maka wannan nafsin kissar annabi shu'aibu a wata ayar Allah ta'ala sai ya ambaci lafazin hukunci maimakon alfathu wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkum Allah bainana wa huwa khairul hakimin hatta yahkum Allah alam can kuma suka ce rabbana ftah duk ma'anar da ne ma'ana hukunci hakan nan wasu malamai suka ce wannan larabci ne na kabilar himyar suna itilakin alfathu suna nufin hukunci fattah shine alkali alfitahatu shine hukunci to in tastafihu idan kuna neman ai hukunci hukunci tsakaninku da musulmi faqad ja'akum alfathu hukunci da kuka nema da hakika ya zo muku Allah ya hukunci ya taimaki annabinsa ko kuma kuka yi asarar rayuka kuka yi asarar dukiya Allah ta'ala ke cewa in tastaskihu labarin ne wanda ya wuce amma Allah ta'ala ya kawo da sigar mubarak malamai suka ce ana halarto abin da ya faru ne a baya saboda abin ya maimaitu daga kafirai ba so ɗaya ba so biyu suka yi ba wa in tantahu idan kuka hannu ma'ana ko kafirci kai imani da Allah kai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kuka bar yaƙar manzan Allah ta Allah ta'ala ke cewa wa huwa khairun lakum wannan shi yafi alkhairi gare ku anan duniya da lahira imam ba su musulunta ba idan suka daina yaƙar manzan Allah Allah da kalla za su yi za su kare dukiyarsu za su kare ne rayukansu amma duk da suka ce za su zo su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun yi ne asarar dukiya asarar rayuka idan kuma za su yi na kafirci za su bar kafircin gaba ɗaya ne su musulunta to wannan shine mafi alkhairi gare su su zauna lafiya a nan duniya gobe kiyama samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yake cewa walan tuguni ankum fi'atukum shay'an walau kathurat ku gane fa walan tuguni ankum ba za su wadatar da ku ba fi'atukum wato tawagar ku jama'ar ku ku kafirai shay'an da wani abu walau kathurat ko da sun yawa kuma yawan yawanku yawan jama'anku inda za ku fada da Allah za ku fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yawan naku ba zai muku amfani ba yawan na tsallake wata ulugu wa in ta'udu na'am wa in ta'udu idan kuka koma ga yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuka koma ga yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'ud mu kuma za mu koma mu bashi nasara manadisin da ko yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka bashi nasara a yakin Badr to za mu sake bashi nasara kada ku dauka cewa nasarar da muka bashi za ta tsaya ne a wannan yaki kadai a'a duk sanda kuka yake shi kuka dawo kuka yake shi mu kuma za mu dawo mu bashi nasara walan tughni ankum fi'atukum shay'a yawan ku ba zai wadatar da ku da komai ba jama'ar ku ba su wadatar da ku da komai ba walau kasurat ko da sun yawa wa anna Allah lalle Allah ma'al mu'minina yana tare da mu'minai a cikin wannan aya wato falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita idh ramaita da kuma fadin Allah in tastafkihu zalikum wa anna Allah muhinu lil kafirin duk wadannan ayoyi wato suna tabbatar mana da farin Allah subhanahu wa ta'ala wa man nasru illa min indillah wa ma ramaita idh ramaita falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum in tastaftu faqad ja'akum al-fathu dhalikum anna Allah muhin kayd al-kafirin duk wannan Allah ta'ala yana fadin irin baiwa da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da kuma irin faskoki na agazi na dauki na taimako da Allah ta'ala ya yi musu Allah ta'ala ce walan tugni an kun fi'a tukum shay'an walau kathur inda dan yawa kafaran maka za su samu nasara da su samu nasara ina a yakin badr sun samu nasara a yakin uhud sun samu nasara a gazwatul ahzab wajen dubu goma suka zo Allah ta'ala yake cewa wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khayra wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza ta duk wani Allah ta'ala yana bayani akan irin ni'imomi da Allah ta'ala ya yi wa bayinsa mu'minai kuma Allah ta'ala duk yana ba da wannan labari a zamanin manzon Allah sahaban manzon Allah su ji wani su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma al'umma musulmi na yau duk sanda mun karanta alqur'ani abin da ake so da gare mu shine mu dauki darasi da izina Allah ta'ala yana ba mu labari ne a cikin yana ba da labari a cikin alqur'ani zuwa ga musulman duniya gaba daya har zuwa tashi alkiyama dan ya zama to darasi a gare su abin da ya faru ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yaushe idan sahabban mutane al'umma musulmi suka riko da shi to Allah ta'ala abin da yayi wa sahabbai su ma zai yi musu don addinin Allah ne sahabbai ma ya dau Allah ya dauka su ya taimaka musu saboda me sun tsaya kan addinin Allah sun taimaki addinin Allah kuma a yau mu ma al'umma musulmi a yau idan muka tsaya kan addinin Allah muka taimaki addinin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya bai wa sahabbai da manzon Allah sa'a da nasara to mu Allah ta'ala zai ba mu sa'a da nasara za mu tsaya a nan abinda muka faɗa zama da Allah ba mu dadarsa gaba ɗaya abinda muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba ɗayan mu Allah ya ba mu zama lafiya da hujjar mana zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sunan ƙasashen musulmi waɗanda suke nufin mai shari'a Allah ya shiga tsakanin mu da su masu bukatu na alkhairi Allah ya musu bukatu na alkhairi wanda suna cikin kuncin rayuwa ya Allah ka yaye musu kuncin rayuwa ya Allah muna roƙonka da suna ga kiyawa da su kuma da kuka marasa lafiya Allah ka ba su lafiya ya Allah waɗanda aka yi garkuwa da suna neman addu'a ya Allah ka kubutar da su ya Allah ka dawo da su gurin iyalansu cikin koshin lafiya ya Allah ka tsare musu imanin da mutuncin su da lafiyar su subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk